فلما علمهم بأسمائهم علمكم لكم جميعا لديه السماوات والأرض وعلى ما تدركون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبي واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها أبدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأذلكم الشيطان عنها فأكل بهما مما كانا لكم منه وقلنا اهبطوا فأذكروا بعد السبيل ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين وسيأتي آدم وابنه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا فيها جميعا فإما يأتينكم منكم هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني أنعمت عليكم وأوفوا بعهدكم بعهدكم وإياي فاعبدون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاعبدون صدق الله العظيم أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على مرة الله بعين وسورة محمد بن عبد الله وآمنة أبو الفاطمة والقاسم الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن كافة أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والستة الباقية وسعد وسعيد ودلعة وزبير وأبو أبيدة بن جراح وعبد الرحمن بن عوف وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار وتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن برزق المقسوم الحاتم الختم أبو العباس الشيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله عن خليفته ووارث سره وكيل سره سر صاحب الفيلتي جوس الأغواسي نبراس القلوب صاحب الشريعة والحقيقة أبو إسحاق باي برحمانية ورضي الله عن شيخي ومربي ومشربي وفخري وملاذي وأديبي ومسري وتاج الشيخ الأعظم الذي بارك الله فيه صاحب أسرار وسلم في الظاهر والباطن أبو الكنسوس وأم الخير الكاكب فيدا الشيخ محمد الحارث الجسوي القائل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى القائل أزر رسول الله إن كسرت في وسطي فإن جمالكم لن يوصف تولى رسول الله أمري فلم يزل يساعدني داري فصرت ممجدا ألا يا رسول الله وارفع شكايتي إليك وهالي ما ترى العبد صاودا ما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna miƙa godiya zuwa ga halaran Allah mai girma da ɗaukaka a daren sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama alhamdulillahi ba abin da zamu cewa Allah tabaraka ta'ala sai da mika godiya zuwa gare shi Allah ya mana ni'ima kowace iri da muke bukata yau muna tara ga watan Ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu daidai da talatin da ɗaya ga watan March 2022 miladiya alhamdulillahi babban abin farin cikinmu shine kasancewanmu ɗaya daga cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah tabaraka wa ta'ala ya kadarci muna gabatar da karatu a wannan masallaci da wannan zawiya mai albarka a babban abin farin cikinmu shine kasancewar mu al'umma manzon Allah babu abin da ya fi wannan jin daɗi da farin ciki da fara'a ya zama ka kasance kai ɗaya ne daga cikin mutanen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama sannan abu ne biyu shine ƙari da daɗin daɗawa cewa ka kasance bayan ka kasance daga cikin masu al'umman annabi sallallahu alaihi wa sallam to ya zama ka kasance mutum ne mai bin a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sau da kafa babu abin da ya kai wannan ballantana ya fi shi babu shi babu abin da ya kai wannan babu abin da ya kai wannan sannan bayan kasancewa haka din ka zama kana daga cikin zubin zirin masu imani masu imani Allah yana son mutane masu imani duk mutumin da ba shi da imani Allah baya son sa shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala fada ulai kama da zan amalla wa alamin nabiyina wa siddiqina wa shuhada wa salna wa sunna ulai ka asiqa zalika fadlan min Allah babu wani ni'ima da rama da falala da budi irin ka tsinci kanka kana cikin tsagwaran bautan Allah da yawa ko wasu ai musulmi ne amma yan ta dai musulmi ne amma kashe mutum a gurin su ba wani abu ne ko ba ruwansu kawai ba Allah ne a gabansu ba ba annabi Muhammadu ba sallallahu ba al'umman annabi ba ba ya za a samu maslaha a cikin al'umma na musulma a ya za a tarwa tsani wannan babu alkhairi a cikin sa kwata kwata babu alkhairi a sa'annan bayan wannan ka tsanci kanka a cikin masoya annabi shi ganin kanka a cikin masoya annabi sallallahu alaihi shi ma dace ne rabanta ne kyauta ce ta ubangiji tabaraka taala ke bawa bayansa Allah ya ga dama kawai sai baka kyautan ka zama masoyin manzo Allah ko kuma ɗaya daga cikin mutanen annabi na gaske sallallahu alaihi wa sallam saboda haka alhamdulillah kan wannan jiya mun gabatar da karatu mun kai ƙarshen suratul fatiha a muna kan bayani a cikin baituttuka wasu baiti guda biyu wanda muka karanta muka ji menene mashaba meye dalilin mashaba a yanzu dai muna shirye-shirye daga fatiha za mu shiga sukun bakara mun ji menene mashaba shin yin mashaba ya halatta a shari'a ko kuma a'a yin mashaba bai halatta ba a shari'a duka jiya mun ji wannan a Qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ganganun malamai magabata tun daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma a bayan sahabban Annabi sallallahu alaihi mun je kan tabi'ai zuwa tabi'u tabi'in da salafus salihin da mutaqaddim da mutaakhirin gaba daya gurgurdan abinda waridi ya zo mana shi abin za mu tashi wa malikun wa shafin wa ahmad wa hanafi lahum tariqul ahmada shine abin makaranta jiya da imam maliku da imam shafi da imam abdul hanbali da abu hanifa abu hanifa sun nu'man Allah ya kara masa yadda suna da hanya lahum tariqun din an ce tariqun hanya ake nufi suna da hanya a ahmad hanya mai kyau abin yabo abin yabo yace wa ash'ari muqaddamun junaidu tariquhu muqawwamun mufidu yake cewa wa ash'ari da masaba na asha'ira ita ce masaba ahlus sunna wal jamaa idan ka jance asha'ira to abu hasan abu hasan al ash'ari ne wal mu'assis أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري هو إمام المتكلمين وطريقه في التوحيد ita ce hanyar tauhidi tauhidi din da muka karanta to jagoranta su ne bayan wa'annan malamai na na na na, na fuqaha'u kamar da Imam Malik ya kasance Imam da Hijira to haka Imam a shafi'i da Imam Ahmad bin Hanbali wa Abu Hanifa da Abu Hanifa min a'immatil muttafaqun ala imamati sai daga cikin a'imma jagorori wanda aka ittifaki akan jagorancin su fi irshadil ummati abisa shiryar da al'umma li fiqhi diniha saboda fiqhun addinin wannan al'umma din saboda fiqhun addinin wannan saboda fiqhun addinin wannan al'umma din saboda babu abin da ya kai wannan a musulunci a malamai suna cewa duk mutumin da bayi da mashaba mana bai da bashehi da yake bi to fashidanin shekaru mallan shekaru fashidanin shekaru duk mutumin da bayi da shehi bai da malamin da yake bi to shedan shine jagorarsa mene ma'anar shehi waye ya ja ragamansa zuwa ga Allah shine kawai ba wani abu bane ba wani sabon abu bane ko kuma wani abu na na na na a ce wani ya bauta ma wani kamar yadda suke faɗa ko sai ana bauta wa wane wannan ƙarya ne kawai saboda duk wanda ka gani yana faɗan wannan maganar to a'a shin biyu ɗaya ko jahili ne ko mai neman faɗa mai ilimi ne amma mai neman faɗa wannan kuma ba ƙa'idan karantarwa manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam kamar da je mu karanta inda Allah ya gaya mana ko udu ila sabil rabbika بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن هكا الله يا جماعة القرآن سبحان هكا هكا الله تبارك وتعالى كويد الدين لمن زن الله صلى الله عليه وسلم كما هكا صحابي suka karantar da shi duk duniya ta dauke shi haka kuma ake tafi da shi haka Allah ya ba mu nasara kuma ya ba mu gudunmuwa ya shiga cikin mu ya mana jan gora a cikin tafiyar mu a aqida na asha'ira ita ce ake kira aqida ahlus sunna wal jamaa aqidan asha'ira ita aqidan ahlus sunna wal jamaa ita ce muka karanta sifatul lahi baya da bayan muka karanta sifofin Allah tabaraka wa ta'ala mun zo kuma mun karanta sifatul zati da da qudratihi wa iradatihi wa sam'ihi wa basarihi duka mun ka kawo abin da muka kawo to wannan ita ce aqidan ahlus sunna wal jamaa sa'annan bayan wannan sai sai آه. إرشاد الأمة لدينهم لا وهم على الهدى وهم على هدى من ربهم سوى إنهم ما لما مزايد إنهم suna kan shiriya na Ubangiji ta bata zaki da su suna kan shiriya na Allah ya shirya da su wa kullu wa kullu lahu tariqun wa mashabun kowanne ya ci da hanyarsa dariƙarsa wa mashabun da mashabarsa tuntuɓe a cikin fiƙihu na fahimtar addinin manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam an fahimta ko yace mahmudun muwafiqun lima fi kitabi wa sunna abun yabo wannan hanyar tasa hanya ce a bar yabo wanda sai kuma muwafaqa tai daidai da Qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai a'a ra'ayinsa bane ya kafa masabarsa a kai ko fahimtarsa kawai iya ra'ayinsa a'a yana yin shi ne a bisa ƙwar'ani da sunnan manzan Allah ma'ana husnu zanni kyakkyawan zaton da yayi da kuma kyakkyawar fahimtar da mai yama ayan ƙwar'ani da ta san akwai ayatul ahkam a ƙwar'ani ko na hukunci akwai ayatu dukkan za mu zo kansu za mu ji za mu ji su a cikin ilimin tafsir ilimin tafsiri kunna mutum ya san ilimin tafsiri kafin ya shigo ya yi tafsiri kar ya zo a matsayin zai tafsiri ya yi tafsiri garin tafsiri kai banna kai tafsiri ya kuma kaga an rushe ba a samu nasara ba Allah ya kiyaye mu saboda haka a dukkan su gaba daya yadda suka fahimci Qur'ani da sunna ne sunna manzon Allah sallama suke jin sai to ni kam ga fahimta ta haka nake ganin ya kamata in karanta da almajirai na ta yaya abin zai zama musu sauki ta yaya Allah za mu sa abin ya zama sauki wa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine ake nufi da masaba a a takaice kawai wa kullun wa kullu man taqallada bi'in fa huwa ala hudan duk wanda yayi riko da wayannan malaman mazaitin yayi taqalidi da su kowanne a ciki to ya sani yana kan shirya min amrihi daga cikin lamarinsa wa kazalika imam ahlus sunna hakanan shugaban ahlus sunna gaba daya shine abul hasan ali ibn isma'il al-ash'ari shine abul hasan a baban hasan aliyu dan isma'ila al-ash'ari ba ash'ari shi yasa ake ce mana ash'ariyawa ash'ariyawa to ash'ariya dinnan haza huwa mu'assisuhum wa imamuhum huwa imamul mutaqallimina shine jagoran masu magana wa tsariƙuhu ita kuma hanyarsa na tauhidi na tauhidi na kaɗai ta Allah ta barka wani shine makaranta baya wa mashabuhu fi tauhidi kuma shi tace masabarsa a cikin tauhidi muqaddamun ala ghairihi wanda abun gabatarwa ne abun sanyawa a gaba ne wa koma bayansa ma'ana yana gaba da wanda ba wannan aƙida yake na ash'ariya ba aqidarsa na tauhidi ita ce abun gabatarwa gaba gaba akan wanda ba shi ba thumma amsala thumma amsala tariq fi tasawuf sannan misalin dariqoqa fi tasawuf a cikin sufanci yace dariquhu junaidu kama dariqansa ita ce dariqan imamu junaidu Allah ya kara masa yadda wanda ake ce masa a imamu sufiya ko jagoran sufaye gaba daya akwai akwai littafin da na ajiye akan a nan gurin da dogo yake a kan fish nan da alaƙa kuma shi ko littafin da ajiye akan fish da dogo yake da kuma shi a gurin a kan fish inda dogo yake yawa shi masha Allah yace a cikin tasawuf a cikin sufanci dariq dariqatul junayd yace dariqatul imamu junayd fa innahu tariqun mufayyim mufidun dariqata dariqa ce mai amfani ne annahu cewa cewa shi imamu junayd mustaqimun ala alkitabi wa sunna dariqa suna tsaye ne akan qur'ani da sunnar manzon Allah خال عن البدع والخرافات يا وفنتا da yin bidiyoyi da kuma abubuwa na shir'etat abu na sababbin abubuwa da kharrafat da aka kawo wa min kalami junayd rahimahullah daga cikin kalamun imamu junayd Allah ya kara masa da yana cewa fariqun ila Allah masdudun ala khalqihi ila illa ala al-muktasina li afar rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yace dariqarsa dariqan bayin Allah an kewaye ta ne an mata ado sa'annan an tsananta ta an ƙawata ta an kyautata ta walitun Allah tabaraka wa ta'ala sai dai a bisa a masu bi na asar na sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dukkan ɗariƙun sufaye gaba ɗayansu gaskiya ne menene sufanci me ai kira tasawu abin da ya kira tasawu malamai sun yi saɓani a kansa amma kuma daga ciki za mu ɗan summarizing as a summary kafin mu shiga a nukta na gaba kamar yadda aka sani duk nuktan da muka zo muna hallale ta lafiya ma a ce abin da yake da iskal wanda wasu suna daga gefe suna kai mata hari to yana da kyau ko a yi mutane bayanin sa su sani don su amfana ko wa qala sha'ir wani sha'iri yana faɗa yana cewa shi sufanci ليس التصوف يتي ليس التصوف لبس الصوف صوفي والخلق بل التصوف حسن الصمت والخلق sufanci ba wai sa kaya bane ka sa tsohon kaya ko ka sa wani kaya wujiga wujiga ba shi ne sufanci ba ba shi ne ko ka ɗauki sufa ka sa ka ɗaura kaya ba shi ne sufanci ba a ba shi bane ko kuma tsarkake kai a bari tasawufu husnul sumti sufanci shine kyan yin shiru yawan yin shiru ka zama sakit wal khulqi halayenka ma zama masu kyau shine tsufanci ba wani abu ne tsufanci kyan halaye yawan yin shiru manzalar sa mana faɗa da cewa as-sukutu salamatu shiru kuɓuta ne in ka yawaita yin shiru to za ka kuɓuta kuma za ka yi nasara a rayuwarka Allah ya ba mu nasara وقال الآخر وسوسنا كوا ليس التصوف لبس الثوب ترفعه ولا بك وإيش ولا بكاؤك إن غنى مقنونا ولا سياح ولا رقص ولا ضرب ولا تغاش كعن آه قد صارت مجنونا بل التصوف أن تصفي بلا قدر وتتبع الحق والقرآن والدنيا لك وانا شنا كرا تصوف شنا كرا تصوف آه sannan daga ciki sai yadda zaruk yana faɗa yana cewa cikin magana imam malik yana cewa imam malik ya ce ala malikun في قول ما إمامنا مالك رحمه الله من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق duk mutumin da ya zama sufi kawai bai san fiqh ba ma'ana bai san shari'a ba to wannan ya zama zindi wa man tafaqaha wa lam yatasawwafa faqad tafassaqa duk mutumin da kuma ya zama faqihi ilmin shari'a kawai babu tasawuf a ciki ya zama fasik Allah ya kiyaye wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa wanda ya hada su tasawuf da ilmin shari'a to wannan ya hada su duka kuma ya zama almutahaqqiq wanda ya dandake ya san dukkan komai yana yin abu ba gaba gada ba Allah ya samu dashi sannan a akwai a tasawu har yanzu akwai daga cikin malamai akwai abul fathil busti yana faɗa yana magana akan su fashe na cewa تخالف الناس في الصوف واختلفوا جعلا وزنه مشتق من الصوف ولست عمله هذا الاسم غير فتى سافا فصوفي اتى سمي صوفي mutane sun yi saɓani a kan sufanci mene ta sau waye sufi ya ake sufanci shi an yi saɓani mai yawa a zakansu da tunaninsu an ciro kalmar tasawuf ne sufanci ne daga mutum ya ɗauki kaya ya zuba a jikinsa tsofaffin kaya ko kuma ya sa ka irin na suffa sai ko ya ɗauko irin kayan bargo ɗin da mai yake ce masa wanda in an feɗe cinkiya ake nesa masa guzu sai wannan ba haka ba shi ba ne ba shi ne a tasawo kuma wannan ba wani abu ne wani saurayi ne kawai ya bi Allah ya ci gaba da bin Allah har an ya kai matsayin da ake ce masa a sufi wala mushau Ibrahim yana cewa wannan ya fi min daɗi fiye da duka sauran gaba ɗaya sai duka wannan ya ce shi قلت يتي وهذا الوجه هو الأوجه وهو أوجه أوجه عندي والله أعلم الخامس أبو نبيار شنو أنه منقول من صفة المسجد النبوي الذي كان له منزلا لأهل الصفة أي سوف إن ريك أنا فلا أي أنت رسولا نيدقا مسلاة منزل الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان منزلا لأهل الصفة أقول نقولي wani masauki da ake ce masa ai masaukin sufaye ne masaukin ahlus sufa wanda Allah tabaraka ta'ala ya disko li'anna sufi tab'un lahum fima asbata fi ma asbata Allah lahum min as-sufi saboda sufaye suna bin wa'annan ne suna bin abinda wa'annan alin sufa din zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suke yi ne a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi abinda Allah ya tabbatar musu a Qur'ani suke yi suke aiwatar da shi har ake ce musu sufahi a wanda ubangiji tabaraka ta'ala yake cewa ai su qala tabaraka ta'ala inda Allah tabaraka yake faɗa a haƙƙin su yana cewa wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wala ta'du aidaka anhum tuzzatul hati dunya ko a ubangiji tabaraka ta'ala ya faɗa yana cewa ya rasulullah ka haƙuri kutar da zuciyarka ka ba zuciyarka haƙuri akan tare da wa'annan masu ambatan Allah safako da marece wa'annan sabban manzala su salama ala sufa na farko din wal ashi bil ghadati da safiya wal ashi da yammaci yuriduna yuriduna yuriduna wajahu me yasa suke suna yin saboda zatin Allah ba suna idan Allah ya biya su ba ko dan Allah ya ba su lada ko da makamancin haka a'a suna yi ne saboda tsuran madaran zatin Allah ba dan a ba su lada ba wannan shi yasa suke yin at-tasawuf suke yin sufanci a wa'annan su ne ake kira sufaye suka ce a nan aka samo sunan aiki ana aka samo sunan da gaske hukuncinsa imam al-ghazali yana faɗa yana cewa imam al-ghazali ya faɗa a cikin littafinsa al-ihya yana cewa innahu fardun aini shi ilmin sufanci fardu ainihin ne farilla ne na ainihi izla ya khaluwa adin min min al'aibi aw al-maradi illa al-anbiya alayhi salatu wassalam yace wajibi ne kowa ya zama sufi dole ne in dai ya san bai kubuta daga rashin lafiyar da shedan zai jawo zuciyarsa ya saba wa Allah in dai baka kubuta in dai kowa bai ko in sai dai in ka kubuta annabawa ne kadai wannan suka kubuta daga sharrin shedan daga ciwon zuciya da rashin lafiyar zuciya yace to annabawa ne kawai suka kubuta amma yin ilimin sufanci wajibi ne akan dukkan musulmi gaba daya sai dai in ya kubuta daga wannan to waye kubuta waye shedan ba zai iya wasan kura da shi ba babu shi sai annabawan Allah tabaraka ta'ala to ashe yin sufanci wajibi ne ba ma a kori sufayen ba a ce wai sufaye kar a bi su kamar yadda wani bawabi yake faɗa ko Ali Ali bin Ali bin Muhammad bin Sinan yake cewa lan tanfa'akum imanakum hatta a'lantumul harba baina sufiya ba za ku imanin ku wani taɓa amfana da ku ba sai kun tabbatar da yaƙi ma'ana sai kun yaƙi sufaye kafin ku zama su zane wudu lillahi a wani gudun yana cewa lantar fa'akun islamukum a cikin kitabun mufid min aƙidar da tauhid na ali bin sunan ali bin sunan yake cewa wai yana gaya wa wahabiya yan uwansa almajiran dan abdul abu yake cewa masu wai lan tanfa'akum islamukum hatta haratu sufiya qabla an tuharibu al-yahud wan nasara wai musuluncin ku ba zai amfane ku ba sai kun yaki sufaye kafin ku yaki yahudawa da nasara uzbillah wannan ba shi yasa suka dinga kashe musulmi a madinan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Saudiya suka dinga kashe musulmai da sunan wai jihadi su ne birbishin yan abin nan yan isis har yanzu ne birbishin yan boko haram duka su ne wallahi duk daga littafin dan abdullahi suka yi bushi wallahi tallahi kowa ya sani daga littafin birtaniya su tafi dan abdullahi wanda ce kawai ya taɓa fitowa ya faɗa ya ce mallan ya arifana wa aqidatuna fahaji fi imamuna إمام أهل السنة والجماعة محمد بن عبد الوهاب و و و وإمامه وشيخه الشيخ الإسلامي أحمد بن تيمية من دا قال هنا هنا يو سورة الله يسيئين saboda karka yadda wani ya zo ya karanta maka wani aqida ka ce ya ce ma ka kashe musulmi kawai ba komai wannan ƙarya ne in mutum yana la ilaha illallah babu ruwanka da shi wanda ma baya la ilaha illallah idan a kafirin amana ne ba a kai masa hari ba ha fa inna nabiyil hashimi dara ma gaza bale sadda uduwa da naurar da dalala manzo sallama bai taba kai hari ba babu wanda annabi muhammad ya taba kai masa hari saboda kai daga musulmi yana ta'addanci to ba annabi muhammadu bane ya koya masa ba addinin musulunci ne ya koya masa ba a shi ya kirkiro ta'addancin sa ya dauka ya daura amma ba musulunci ne ya koya masa ba musulmi baya kai hari musulmi baya fashi musulmi baya sata musulmi baya ta'addanci musulmi baya tare hanya ba duka wannan musulunci bai koyar da wannan ba babu inda musulmi yake wannan sai dai musulmi ya ara ya sa rigar ya yi ta'addanci amma ba musulunci bai wannan ba musulunci bai ba musulunci bai abinda musulunci ya koyar zaman lafiya mu'amala da mutane wato kyakkyawar mu'amalar ka da kyan ɗabi'arsa zai sa wanda ba musulmi bai musulunta ba da yaki ba sai dai idan abokan gaba sun matsa dole sai an yi to nan kuma sai a fito a jihadi a kara an fahimta ko wannan shine addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama saboda haka yin ilmin sufanci farilla ne akan kowane musulmi in dai in dai ya san shaitan zai iya wasan kora da shi to wajibin sa ne ya bi wannan Allah ya datar da mu a wa ma taswiru masailihi taswirin masail da nastasawuf kafin shi Imam Shazali sannan Imam Al-Ghazali Imam Shazali na cewa malan ya tagalgal fi ilmina haza ma tamisna ala al-qabar wa wala shur duk mutumin da bai nutso bai san wannan ilimin na mutasawuf ba to zai mutu a wulaƙance da ƙasƙanci bai san bai sani ba mene ya tasawuf gyaran zuciya a tasawufu kullu a adabun sufanci gaba ɗaya su ladabi ne ko a tasawufu taskatu nafsi shine gyaran zuciya zuciyarka a cire mata gairu da gairiya cire mata wani Allah a zuciya a cire mata kwaɗayin duniya a cire mata kwaɗayin aljanna ta yi bauta wa Allah kawai don Allah ya cancanta. Allah ya saki ka bauta masa, ya baka ido, ya baka hanci, ya baka baki, ya baka kunnuwa, ya baka kafa, ya baka hannu, ya baka ci, ya baka sha, ya baka sutura. Kai da Allah kana numfashi kyauta, wannan bai ce ka gode wa Allah ka bauta masa ba sai ya ce zai biya ka? Ashe duk mai hankali ba sai sun yi jinga da Allah kafin kafin kafin kafin ya bauta wa Allah ba ko ba haka bane? lokacin da Allah zai ce ka ku yi shawara ne ya ba ka lafiya shawari ku kai a'a su sufaye kullum abin da suke nuna wa mutane yaya za a yi ka kai matsayin bauta wa Allah dan Allah ya cancanta a bauta masa ba dan sai Allah ya biya ka ba ba laifi bane ka roki Allah aljanna a'a kujerar ka matsayin ka ne yanzu misali yaro idan mutum yana tare da yaransa suna yara ƙanana in yana son ya aiki yaro kar ya da sai sai kai sauri ka je ka kai sakon nan ka dawo zan baka zan baka minti ko ko zan baka ne sule da ko zan baka naira biyar ko naira goma misali wannan yaro zai wasa ai da gudu zai tafi da rawo to idan ya fara girma ya fara hankali ya mallaki hankalin kansa kuma ba laifi bane fa dan baban shi ake ce biya shi ko laifi ne ya ba shi kyauta ba laifi ba ne amma idan ya girma ya kai shekara ashirin da biyar shekara talatin zuwa shekara arba'in sai baba ya ce zo ai ce zo da Allah ka kai ma wannan sako kai sauri ka dawo zan baka miki da Allah mai zai ce ce ba ba ya dauka ya zai yi yaro ne wanda hankali ba saboda rike ya ko ba ga bane zai ce ba ya dauka har yanzu ni yaro ne wato din zai aike ni sai ya bani tukuiti to ai haka a gurin bautawa Allah tabaraka ta'ala akwai yaranta akwai kuruciya akwai primatur idan mutum yana yaranta to zai bautawa Allah dan Allah ya bashi aljanna ko ba haramun bane rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar akwai masu bauta wa Allah dan kar Allah ya sa su a wuta ba laifi bane kujerar su ce akwai masu bauta wa Allah dan kwaɗayin aljanna ba laifi bane kujerar su ce amma ka kai matsayin wanda zai bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala dan Allah ya cancanta ka bauta masa wannan shine abdul mukhlisun shine ka wuce maqamul islami ka wuce maqamul imani ka kai maqamul insani da musulunci hawa uku ne ko maqamul islam maqamul iman maqamul ihsan saboda ka wannan shine abin da ya kamata mutum ya sani idan zai magana akan sufanci ya san wayannan su ne sufaye ga abubuwan su da yake take ta taswirin masail nasu shine a ma'rifatul istilahat istilahat sanin gyara abubuwa da kalmomi allati tudawalat بين القوم a gyara kalamu da istilahat wanda suke juyuwa a tsakanin mutane ya ce kal ikhlas a samu ikhlasi na farko sufanci abin da yake yi a samu ikhlasi yin abu saboda zatin Allah kai dan Allah ba dan wani Allah ba wa sidiq da gaskiya sufanci na koyar da gaskiya uku kenan wa tawakkul Allah da tawakkali ga Allah duk abin da ya zo ka gane shi ne karka zo duk abin da ya zo gane daga Allah tabaraka wa ta'ala wannan abin ya zo duk abin da ya zo maka ka gane eh daman haka Allah ya tsara abin da ya same ka uku kenan abu na hudu shine sufanci na koyar da zuhudu gudun duniya in an ce gudun duniya ba ana nufin karkata riga mai kyau ba ba ana nufin karkata abinci mai kyau ba ba na nufin karka hau mota mai kyau ba ba na nufin karka hau gida mai kyau gida mai kyau ba ba na nufin karka hau mata mai kyau ba a'a ba haka bane azudu shi abin da ya kira zudu shine kyawawan mu'amala azudu shine aqlul halali wa shurbul halali wa labsul halal ka ci halal ka sha halal kai zauna a gida na halal ka hau mota na halal ka sa kaya na halal kar ka ɗauki na haramu ƙasa akwai wawayen mutane idan suka ga malami yana hawa dan ƙareriyar mota ta ai malamai yanzu ba za tsoron Allah wai ba su ba sa gudun duniya a'a ba gudun duniya bane gudun duniya shine ka ci halal kai kasuwanci na halal to kana gudun duniya baka kasuwa kana roƙon mutane a masallaci tana bara ina gurin duniya nan kaga maganar banza ne kenan ko ce ai mu masu wa'azi ne eh abin sai an taimaka mana da kudin mota wa ya saka wa ya turo ga wa'azi annabi muhammadi ne annabi ne kai annaba da dole a kansu wa'azi yanzu a duk inda yake a duniya zaka ji shi yanzu yanzu karatu da muke yi a nan a nan unguwar a cikin garin nan ba Abuja ba ne duk duniya tana kallon yanzu haka live muke yi America da gare daga America ne ake daukar karatun direct daga America ake daukar karatun to da Allah wanda ke wata America tana India Burkina Faso Cameroon Libya ko Niger India Madinatul Munawwara a duk inda kake a duniya kana kallo kana ji da Allah sai an ce ka kawo kudin kudin mota kaga aya ce idan mutum ya zo maka yana maka wani aya ce yana cewa na taimaka da kuɗin mota da kuɗin zalanci abinci wannan da mun talauci ne kawai da ne ko ba wanda ya sashi kawai malam ka kama sana'a kai sana'a maza annabawa su yi sana'a maza salama dan kasuwa ne tarar dan kasuwa ne a kasuwanci na nake ya ta ganci ta yadda ta gane amanar sa da iya kasuwancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace tana son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Usman Sulama ya yi kiwo ko yana kiwon dabbobin mutanen garin Makka saboda ya samu abin da zai ci annabin Allah fa annabin Allah kai ga lokacin wai harkar ce wai aikin kenan aikin da'awa wai ya saka da'awa duk inda kake a duniya zaka ji wa'azi sai wanda ka zaba ma zaka sai wanda ka zaba saboda ina kira da zuwa ga wayanda suke sa rigan malanta suna bara suna bara suna roƙon mutane wai suna wa'azi da Allah su ya ƙuri sawa makansu mutunci da kima duk mutumin da ka roƙe shi ka faɗi a gabansa to kana roƙon su ka ga ya musu gaskiya a'a su zo masu jin wa'azin naka su kalle ka rigan jikin ka maki da safunan su ka ba su kuɗi ka ba su annabi muhammadu ka ba su karatu ka ba su kuɗi shi ne faira kenan amma ba wai ka tsaya kana wani noke-noke ba ba haka bane saboda haka zudu shine aqlul halali wa shurbul halal wa lafsul halal shin halal shan halal shine zudu ba wai sa tsofaffin kaya ba ba wai sa kayan guka kayan da ba goge ba wai kai sufi kamar gashin kan kan gashin kan ka buzu buzu duk kwarkwata wa ya sa ka kibi dai kazani wannan ba shi ne tufanci ba Allah ya datar da mu zuhudu kenan walwara'u da tsantsayeni a koya maka tsantsayeni warrida a koya maka yadda da duk abin da ya zo daga Allah ne ka yadda da maqadirullah duka ka yadda da wannan wa taslim da sallamawa ka miƙa wuya wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya zo ka sallama shine ake kira su wannan aikin da su bance yake yake nan wal muhabbatu fillah da soyayya saboda zatin Allah ka so mutum dan Allah ba dan abin duniya ba ba dan kyansa ba ba dan ya burge ka ba ba dan wani abu tunanin wani abu ba a'a ka so shi saboda tsoron zatin Allah ranar tashin kiyama annabi Muhammadu ya ce Allah zai ce aina mutahabuna fi jalalillah ina wayanda suka yi soyayya saboda zatin Allah al yawma uzillukum fi zilli yau zan inuwantar da ku a cikin inuwa Allah ya sa mu a cikin su saboda haka a za a ga sufaye malam yanzu ka aura yan tijjaniya malam duk inda ba tijjani ya ga dan uwansa ba tijjani sai ga yana ta murna yana farin ciki wallahi in ya ga dan uwansa ma wanda suke jini daya wallahi baya farin cikin da idan ya ga dan uwansa dan tijjaniya me yasa saboda soyayya ne aka haɗu a Allah yare daban-daban ƙasa daban-daban gari daban-daban fata daban-daban launi daban-daban amma a haɗu a da'ira yanzu yau ka auna gani an jima zikirin juma'a kaga an haɗu mutane daban-daban ana ta ambatan Allah ana farin ciki ana fara to soyayya dan Allah kenan ba wai a haɗu a ci kuɗin mutane ba wannan ba wannan wannan ba sufanci bane Allah ya kiyaye mu saboda haka wal fana wal fana'u da kuma fana'i wal baqa'u da kuma baqa'i saboda fana'i abu ne wanda shari'a yana nan a shari'a ba sabon abu bane wanda hatta ibn taymiya ma ya magana akan fana'i ko ya ce idan mutum yayi fana'i duk abin da ya aikata ba a ikimadi da shi ba a hukunta shi da shi sa'annan kuma ba a koyi da shi saboda haka wannan ba wani abu bane Allah ya dace da mu wa kazzati was sifati wal qudrati wal hikmati wa ruhaniyatu al bashariyya kaman zati da sifati da qadari qudrati qudran Allah tabaraka wa hikmatu da hikima wa ruhaniyya da ruhani da kuma bashari gaba daya yana cewa wa ka wa kama arfata haqiqatil hali wal waridi wal maqami wa ghairi zalika da sanin hakikanin hali da waridi da kuma muqam wa ghairi zalika da makamantan haka wannan shi ta sau to daga ciki zamu dauki gefe daya zamu dauki gidan tijaniya wanda muke kai menene sufanci ne a cikin dariƙar tijaniya ne tijaniya tijaniya abuku ne istighfari salatin annabi la ilaha illallah bayan wannan babu ƙari babu rage shi iyakacin su shine tijaniya shine kai da rikin tijaniya to bayan wannan mun ji shine mun ji ai gashin duka qur'ani ko Allah ya faɗa a ƙwarai fasabibi fasabibi hamdu rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba da suna gurare da yawa a fasaghfir rabbaka fasaghfir rabbaka thumma tubu ilayhi matikum matan hasana ko fakul fasaghfir rabbaka innahu kana ghaffara yatubu sama alaikum midraran idukum bi amwali har zuwa ƙarshe a cikin sura sa'annan istighfari ya zo manzon sallama na cewa inni la yaqanu ala qalbi atamin astaghfirullah fi kulli yawmin atamarra ba na samu nutsuwa a raina sai na istighfari ko dadi kowane rana in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to tunda an samu wannan to shikenan mun samu istighfari a Qur'ani mun same shi a sunna sai salatu wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallama ya zo shi ma a Qur'ani a cikin suratul azab ko inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi na'am
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا taslima Allah tabaraka wa ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Allah da malaikun suna wa annabi Muhammad salati sai yace ya ku masu imani ina gayyatar ku koyi wa annabi Muhammad salati sallallahu alaihi wa sallam saboda haka ashe yin salati wa manzon Allah sallama sunnan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam ba bakon abu bane ba sabon abu bane wannan biyu na biyu kenan sannan a- a a cikin hadisi yin salati wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yana cewa aksiru salata alayya fa inna salatakum alayya nurun lakum yawm alqiyamati fa inna salatakum alayya nurun lakum yawm alqiyamati ku yawaita mun salati saboda salatin ku a gare ni haske ne a gare ku kura nan tashin alqiyama shi yasa yan tijjaniya shi jani shi to kullum kai salati wa sallama a ɗari uku kullum sai ka yi salati wa sallama da safe bayan sallar la'asar ai bayan sallar asubahi ɗari istighfari ɗari la ilaha illallah ɗari wannan shi ne sai la ilaha illallah Allah yana faɗa a Qur'ani na cewa qul inna ma annahu la ilaha illallah ko wannan ya gaya maka a Qur'ani to me kake jira dan uwa in ka dawo sunnan manzo Allah sallama a a sunnan manzo Allah sallama kuma gashi na Allah tabaraka taala ya gaya mana manzo Allah sallama ya gaya mana cewa afdalu ana ma qultu wannan bin min qabli la ilaha illa Allah mafi bisin abin da muke faɗa da mu da annabawan da ni da annabawan suka zo kafin ni la ilaha illa Allah a wani ruwaya yana cewa jaddadu imanakum bi qawli la ilaha illallah yace ku jaddada imaninku da yawan fadan la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam ila an gane saboda haka wannan ya zo a sunna shi ga la ga istighfari a qur'ani da sunna ga la ilaha a qur'ani da sunna ga salatu manzo sallama a qur'ani da sunna duka sun zo a cikin sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ashe wannan duka na cikin sunna sai lokutan yi din daga nan sai mu wadata anan lokutan yi shine ana lazimin safe ana lazimin yamma ana zikirin juma'a ana yin wazifa dukkan su kuma suna cikin qur'ani da sunnar manzon Allah Allah yana fara mana qur'ani a yana cewa waskur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa durajan min alqawli bil ghudwi wala sali wala takun min al-kafirin ko ubangiji tabaraka taala ce ka ambaci ubangijinka kai kadai a cikin ranka ba a bayyana ba ba da jama'a ba kai kadai za ka yi kuma za ka yi da safe za ka yi da yamma sai ce wata jana cikin tun da haka ne ku yi istighfari ɗari kai kadai da safe kai lallahu ɗari kai sallallahu alaihi wasallam ɗari da safe an samu lokaci ne da safe kenan sai ce wal asal zul guduwi ne daman wal asal safa ko da maraice to da yamma bayan sallar asar ma kai sai fari gari salatul adabu da la ilaha illallah sai kuma an samu lokacin lazumin safe da lazumin yamma a cikin qur'ani sai mu koma wazifa shi kam wazifa ai ba ku kada kuke ba kuna haɗuwa ne cikin jama'a ku eh gaskiya ne a cikin jama'a muke Allah ya gaya mana qur'ani yana cewa ya ayyuhal ladina amanu qullaha zikran kaseera ya ku masu imani bai ce ya man amana ba ba haka Allah ya ce ba ya ayyuhal ladina amanu ya ku wayanda kuka yi imani qullaha ku ambaci Allah zikran kaseera zikri mai yawa a ce sai an hadu kenan ayi zikri da yawa kuma masu imani yace jami'i Allah ya sa ya ayyuhal ladina amanu wawun din na amanu din wawul jama'a sunansa saboda haka wannan a jami'i Allah ya datar da mu sa'annan an samu lokacin yin wazifa an samu wazifa kenan sai gashi manzon sallama yana cewa إذا مرضتم برياض الجنة فارفعوا فقيل أين الجنة يا رسول الله فقال هلال الذكر مثلا سلama ya ce idan kuka zo ka samu ana wazifa to ku tsaya ku yi kiwo dausayin aljanna ne idan kuka zo ka samu dausayin aljanna ku tsaya ku yi kiwo sabon shi ce ina yin dausayin aljanna sai ce milaku zikir inda aka kewaye ana zikiri nan ne dausayin aljanna taba jin wani malami ya ce wai fassara hadisin wai inda aka zauna ana karatun qur'ani o ikon Allah rashin adalci ne wannan rashin gaskiya ne karatun Qur'ani zikiri ne amma ana zikiri karatun Qur'ani ana kewayewa ne a yi kuri sai dai yin tsangaya ce ko inda ake ake ake musaffa ko ko in ana ana ana menene ake cewa tukuri ko sai dai wurin tukuri a nan ne ake yin kewayewa ana kewayewa ana karatun Qur'ani amma a samu da'iran da ake karanta ake yin zikiri sai yan tijjaniya sai ka same suna zikiri zikirin juma'a da wazifa a lallabi a kewaye suke yi annabi ya ce to ku tsaya gurin su yi kiwo don sayin aljanna ne wa ma'ana flotin aljanna ne Allah yake yankowa ya aje halin zikiri aljanna ce ma'anawiya a lokacin da ake nan gurin aljanna ne inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gashi na Bukhari da Muslim Imam Nawawi ma ya kawo cikin riyadu salihin ko sa'annan sai zikirin juma'a na yau kenan sai Allah ya ce mana a Qur'ani ya ayyuha allazina amanu idza nudiya lis-salati min yawm al-jum'ati na'am
ya ayyuha allazina amanu idza nudiya lis-salati min yawm al-jum'ati fa'tu ila al-jum'ati wa la tasallu
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فصلوا إلى ذكر الله وذروا البيت ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ubangiji tabaraka ta'ala ya ku masu imani suka imani da Allah tabaraka ta'ala idan aka idan nudiya lis salati min yawmil jumu'ah idan kira sallar juma'a fas'au ila zikrillah ku yi maza zuwa ambatan Allah tabaraka ta'ala ko zalikum khairu lakum in kuntum ta'lamun haka din zuwa gurin ambatan Allah tabaraka ta'ala gurin sallar juma'a ya fi maku alkhairi in kun sani sai ce fa idza qudiyatis salatu na'am
fa idza qudiyat
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون Allah ya ce idan kuka da sallar juma'a kuka ida da sallar juma'a din to kuwar watsa bayan ƙasa kowa ya je ya nema daga farlan Allah mai shago ya bude shagonsa mai kasuwa ya bude kasuwarsa mai ko menene kake na nema na farlan Allah daga raman Allah wata gobe fadara ku nema daga farlan Allah tabaraka wa ta'ala abin da za ku ci da abin da za ku sha ku wa kanku sutura ku rufa wa kanku asiri da iyalan Allah ya rufa mana ya ƙara rufa mana sai ce waskurullah kaseeran la'allakum tulihun bayan kun nema to ku yi zikiri zikiri mai yawa za ku samu babban rabo saboda haka wannan shi zikirin juma'a ko da lokacin gaba ɗaya Allah sai da ya gaya mana Qur'ani alhamdulillah za mu wadatu anan abin da faɗa daidai Allah kada rawar da manzo Allah sallama wannan ma kuskure Allah ka yafe mana za mu ga ilmu tafsir insha Allah tabaraka ta'ala in muna raye gobe albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah mansura da'ima Allah ya kara man son annabi Muhammad Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya bayan Allah da sauki nauyin wannan aiki Allah ya saka musu alkhairi Allah ya biya musu bukatun su albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan tantin masallaci da ake yi Allah ya saka musu alkhairi Allah ya masura Allah ya yadda suka boye tsakaninsu da Allah to Allah ka kai musu gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka biya musu bukatu zai da baɗi albarka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka ma wa'inda ma'aikatan da koma wane ne da su wanda ya sa hannu a kai Allah ya saka ma kowa da alkhairi albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya ya kawo mana zaman lafiya a ƙasar mu da garin mu da unguwar mu baki daya albarka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musulmi baya ta'addanci musulmi baya ta da fitina saboda haka duk wanda kaga yana wani abu mara kyau a musulunci to ba musulunci bane koya masa shi ya sayi abin sa ya maka rigan sa Allah ya kiyaye mu fatiha salatul fatiha billahi billahi rahmanir rahim ya kana bare ka sallallahu اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق القدر آمين آمين آمين amin alhamdulillah rabbil alamin